أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يومنا شاتكوز غوتان رمضان هجرا من زن الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبو ليدة دريه دار وإن بير وإن ديري 28 ga watan uku miladiya 2024 Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da ya mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna da cikin wannan sura ko mun zo ƙarshen wannan sura wato ita ce suratul zumar kuma yadda bayani je ya gabata cewa wato tana taqibat na ƙarshe da cewa lallai ya kamata kowa ya san girman Allah tabaraka wa ta'ala aka nuna mana akan hidayatul ayat da aka zo aka ce ga abubuwa guda hudu na farko a cikin ayoyin nan mun ga bayanu mazahiru azamatul rabbi ta'ala allati yatanafa ma'aha shirku bihi azza wa jalla fi ibadatihi a cikin mun ga wannan yanda girman Allah tabaraka ta'ala yake wanda duk wanda ya san Allah da irin wannan girma to kuwa Allah ya fi karfin kuma a hada shi da wani domin babu wani abu da ya kama da shi ko ya kusa da shi ballantana ma a daidaita shi da wani abadan sannan kuma aka tabbatar mana da cewa kowa ya shiri domin lallai za mu mutu kuma za a tada mu kuma za a yi mana hisabi za a yi shi sakamako mahama tsalallai fala budda min tulu'il fajri duk yadda dare ya tsawo wata rana gari zai waye wa mahama tsalal umru fala budda min dukhulil qabri duk yadda shekaru suka yi tsawo ba makawa wata rana sai an shiga kabari ko ana so ko ba a so ya man bi dunyahu ishtagal wa gharrahu tulul amal falmautu ya ati fuja'atan wal qabru sunduqul amal ya wanda ya rudu da ayyukansa ka sani fa wato mutuwa dabudda kuma mutuwan nan za ta zo ne a lokacin da mutum bashi tsammani sannan kabari shine akwatin aiki in an riga an shiga kabari magana ta kare na gane na fahimta zan yi ba zan yi ba menene magana ta zama ta kare sannan ba haka na aka yi mana magana kan adalcin Allah tabaraka wa ta'ala wajen hukuncinsa da zai yi ga bayansa a filin dandalin kiyama Allah zai yi hukunci a tsakanin bayansa sannan kuma aka nuna mana falalar wannan al'umma domin wannan al'umma su za su yi ma al'ummomi na gabanin su shaida akan cewa lalle manzanni sun isar da sako to yau idan mutum ya yi makan shi shaida kuma yana za a kare ƙur'ani shi yasa ake addu'a ana cewa Allahumma ja'alhu hujjatan lana la alaina ya Allah ka sa qur'ani ya zama hujja ce gare mu ba akan mu ba ya zama na zai taimake mu ne ta hanyar ya cece mu ba ta hanyar ya kafa hujja akan mu ba cewa an aiko shi ba mu aiki da shi ba waɗannan su ne abin da muka gani to yau jiya mun ce za mu kwana a wajen inda za a ce a tafi dandalin nan kuma an je dandali za a ware mutane mutane za su kasu kashi biyu ga waɗanda za a kai su gidan wuta nan ne wurin zamansu Allah ka tsare mu Allah ka saba ma ciki akwai kuma waɗanda su kuma za a kai su gidan aljanna wanda nan ne wurin zamansu muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya samu daga cikin yan aljanna daga nan shikenan sura ta ƙare Allah zai gode ma kanshi kuma sannan bayansa za su gode su ma cewa Allah ya yi masu hukunci daidai kowa ya samu matsayinsa bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم كفلتها سلام عليكم طبتم وقال لهم كفلتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين
barakallahu fik Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wasiqal ladhina kafaru ila jahannama zumaran a ranar nan ne za a tattaro a koro wato mala'iku za su koro mutane da ƙarfi shine wannan siqal ladhina kafaru za a sa mala'iku su kaɗo su kamar yadda ake koro tumaki ko ake koro shanu haka mala'iku za su koro yan wuta zuwa wutar jahannama suna jama'a jama'a wannan jama'a ga nasu wannan jama'a ga nasu kowane da shugabansu ga suna an kora su zuwa wuta ana kora su babu maganan girmamawa a ciki wanda duk ya tsaya zai sha dukan da tun da yake bai taba ji ba baya ma yiwuwa ma abadan ba zai yiwu ba idan aka koro mutanen nan aka ce su nufi wuta haka za a sa mala'iku su kora su bi unfin da tsanani wanda ya tsaya zai ca duka haka za a kora su zuwa wuta sun gani hatta idza ja'uha har lokacin da sai sun kawo wurin za ku gani nan akwai bambanci can in an zo na 'yan aljanna za ku ga sai da aka sa wawun aka ce wa futihat nan ko babu wawun aka ce futihat malamai suka ce dalilin da ya sa ita wutar jahannama ba a buɗe ƙofofinta sai masu shigarta sun zo daidai ƙofan domin ana ganin in an buɗe zafin zai yi sauƙi zai ragu kafin su ƙarasu saboda haka suna zuwa bakin ƙofan ake buɗewa an gaza su ciki ita ko aljanna za a ce wa futihat wawul hali ne wannan wato lokacin da za su zo aljanna su za su tarar da ƙofofin an riga an buɗe saboda so ake yi tun shekara 500 kafin su kawo aljanna su fara jin kamshi daga nesa ya fito ko saboda haka haka za a yi waɗannan sun taho za su tarar da wutan nan a rufe ta yi fushi sai an zo daidai wurin futihat abuwa buha sannan za a buɗe ƙofofin wutan nan kawai a ce su shiga wa qala lahum khazanatuha masu tsaron wutan nan za su yi masu magana wannan magana ce ta zargi ma magana ba ce ta neman su bada uzuri kawai ko su bada ansa ko kar su bada amsa ma duk ɗaya ne masu tsaron wutan nan za su ce masu wannan zabaniyawa da aka sa wajen wutan nan za su ce alam yatikum rusulun minkum yanzu ku da za ku shiga wutan nan bari mu tambaye ku yanzu babu wasu manzanni daga cikinku da suka zo maku da saƙo yatluna alaikum ayati rabbikum suna karanto maku ayoyin ubangiji ba ku samu waɗanda suka zo suka yi maku kashedi da gidan nan bane kuka bari kuka zo yanzu ku ba ku jin magana ba ku samu manzanni da suka yi maku kashedi da wannan gidan ba kuka bari ha kuka zo wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha basu yi maku kashedi ba da haduwa da irin wannan rana yanzu manzanni basu yi maku wannan magana ba ku ba ku samu wasu mutane daga cikin mutane da suka zo suka yi maku gargadi ku kiyaye wannan wurin ba ku kiyaye gidan nan ba ba yi maku ba qalu bala za su ce an yi mana ba wanda zai musu lokacin nan za su ansa da kansu ce bala gaskiya ne an mana walakin haqqat kalimatul azabi alal kafirin abin da ya sa kawai kalman azaba ta riga ta tabbata ga kafiri ba yadda za a yi ba mu da rabo ne kawai amma ba wai gaya mana ne ba a yi ba kamar misali can ne cikin sotul mu'minun da aka yi magana aka ce masu idan aka zo ran fa'iza nufi kafe suri fala an saba bai na hum yau ma'idin wala ya ta sa'alun wa man saƙulat mawazinuhu fa'ula'ika humul muflihun ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم وكنتم بها تكذبون قالوا رب غلبت علينا شقوتنا قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين haka za su ce su da kansu za su ba da ansa ce su kan rashin arziki ya riga ya hau kansu suka zama mutane batattu saboda haka su azaba ta riga ta tabbata karan su yan mutane to su ma waɗannan haka za su an je ba ma'auni auni babu wanda ma'auninsa ya rabauta ya yi nauyi ranar shi zai rabauta wanda ya je ma'auninsa ba komi aka ce waɗannan su ne wanda za su shiga cikin wuta wuta na lasan fuskansu sannan kuma sun yi ga yau ai sai ta cinye masu fatan baki gaba ɗaya haƙorin sun fito waje bakin gani a ce ayoyi na ba su zo ne ana karanta muku sai haka ne an zo amma su kam sun riga sun tabbata marasa arziki saboda haka su sun san yan wuta ne babu wani magana saboda haka aka ce masu ba haka bane innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin abin da ya faru shine an samu wasu daga cikin bayina suna cewa sun yi imani suna roƙon Allah ya gafarta masu kai shine mai tausayi fattakhastumuhum sikhriyan sai kuka dauke su ku kuma abun izgili suna gaya muku kuna ganin kaman wasa ne hatta an saukum zikri har suka mantar da kuma game da ambaton Allah suka bai abun nan ba wa kuntum minhum tadhakun kuka koma kuna masu dariya da in ana cewa bai Allah ana magana sai ku rike masu dariya inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun yau ga sunan su na saka masu saboda hakurin da suka yi suka cije akan bin Allah su ne masu rabauta saboda haka wannan shine abin da su za a koma tambaye su a ce to yanzu ku da kuka ji dadin a duniya kuka yanda kuka ga dama kam labistum fil ardi adada sinin shekara nawa kuka yi a duniyan da kuka zauna قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسال العادين sai mun zauna kwanan mu daya ku duba mutum yayi shekara 70 ko yayi shekara 80 amma yau ana ga jayayya da shi yana cewa kwana daya yayi ko kuma rabin yini ma hasali ma dan kada ya kuskure ya ce a tambayi masu lissafi wanda za su iya lissafa shi yanzu abun ya bace masa qala illa bistum illa qalilan law annakum kuntum ta law annakum kuntum menene ma ta'lamun yace ba wani abu yau yan kwanakin da kuka zauna dan lokaci kadan ne inda kun sani afasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un da kun yi tsammani an halitta ku ne dan ku je duniya kawai ku yi wasa ba za a dawo da ku nan ba haba ina abu ya kare shikenan magana ta kare to waɗannan su ma haka za a yi masu na za ka za a gaya masu a ce to ku shiga shikenan qila dkhulu abwaaba jahannam to yanzu ku shiga kofofi kowa ga kofar nan ta wuta ya shiga ga ta nan ku shiga sannan bayan haka nan khalidi na fiha in kun shiga ba ranan da za ku fita kan ma ku sa rai akwai ranan da za a sauƙaƙa ko a ɗaga maku kafa in kun shiga kun shiga kenan fa bisa masawal mutakabbirin wannan wuta ta munana a ce ita ce makoman masu girman kai wanda duk suka kibin Allah suka bin dokokin Allah sun yi girman kai saboda haka wannan shine kashi na farko Allah ka tsare mu wasiƙan ladina taƙau rabbahum ilal jannati zumaran hakanan kuma za a taho da su kuma waɗanda suka yi imani suka ji tsoron Allah tabaraka wata'ala su kuma za a taho da su zuwa ga aljanna su ma suna jama'a jama'a hatta idza ja'uha har lokacin da za su iso wa futihat abwabuha za su tarar da kofofin abu buɗe walhal kenan kofofin ta na bubuɗe za su zo wa qala lahum khazanatuha su ma masu tsaron za su yi masu magana tunda can ma akwai masu tsaro ga abin da suka ce ma yan wuta nan ma akwai masu tsaron aljanna ga abin da za su ce masu su ku kalli bambancin wancan da wannan ku duba can da suka ce khazanatuha suka ce alam yatikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha abin da suka ce masu kenan to ga bambanci su ko waɗannan na kirki dama da masu tsaron sun zo su ce salamun alaikum aminci ya tabbata gare ku tebutun kukan kun ji daɗi kukan Allah ya taimake ku kun yi nasara sai su ce masu fadkhuluha khalidin ku shiga ciki ku kuma har abada kaga bambanci yanzu tun yanzu ga bambanci nan bambancin nan gashi nan ga bambancin waɗannan da waɗannan su ko waɗannan ana ce masu haka wa qalu alhamdulillah sai Allah mun gode maka alladhi sadaqana wa'adahu wanda ya mana gazganta mana alkawarin da ya yi mana alkawari in dai mun yi imani mun yi takawa to ba za mu shiga wuta ba ga munan yan aljanna gashi kuma ya cika wannan alkawari wa auratana al-arda ya hore mana wannan ƙasa ga ta nan na tabawwa min aljannati muna juyawa yanda muke so a cikin aljannan nan haisu na sha inda muka ga dama an hore mana ko ina namu ne ga wuri nan ba iyaka fa ne ma ajarul amilin kai ma dalla da ladan wanda suka yi aiki in ma dai ya zama su suka faɗi wannan magana in ma bayan sun faɗi haka ne su tunda akwai fasla a can aka ce sun faɗi wannan sai su mala'iku suka ce to koma dalla da ladan masu aiki ai sakamakon aikin ku ne kuka gani don haka kowa ya murna wannan shine an gama hukunci watar almala'ikata hafina min haulil arshi yusabbihuna bihamdi rabbihim kai kuma mai karatu a wannan lokaci bayan an gama hukunci za ka ga mala'iku ga sunan sun kewaye al'arshin Ubangiji ko ina suna gode ma Allah suna tasbihi suna tsarki ya tabbata gare ka ya Allah kai ne mai hukunci ka yi hukunci na daidai an gama wanda suka cancanci rahaman Allah ka ba su ka so su da falalaka da rahamanka wanda suka ƙi kuma suka yi tawaye su kuma an masu adalci an kai su gidan wuta wa qudiya bainahum bil haqqi an yi hukunci tsakanin su da gaskiya waƙila alhamdulillahi rabbil alamin daga nan kowa zai ce alhamdulillahi rabbil alamin an gama har wanda zai tafi wuta sai ya gode ma Allah domin ya san ba cuce shi ba ba zalunce shi ba ya Allah ka tsare mu daga shiga wuta Allah ka tsare mu daga shiga wuta Allah ka tsare mu daga shiga wuta ba dan halimu ba sharhul kalimat waɗannan sune sharhohin kalmomi ga sunan wasiqal ladina kafaru ay wasaqa ay almala'ikatu bi'unfin alladhina kafaru mala'iku za su koro waɗanda suka kafirta da tsanani babu maganar tausasawa babu maganar daga kafa ila jahannama zuwa wutar jahannama zumaran ay jama'at za su koro su jama'a jama'a jama'atul mushrikina wa jama'atul mujrimina wa jama'atul zalimin haka za a ce wannan jama'an mushrikai ne wannan jama'an masu laifi ne watsatsun mutane wannan jama'a azzalumai ne wanda su ba abin da suka yi banda cutar bayan Allah haka za a yi tawaga tawaga ga azzalumai ga mayaudara kuma hadda kowa zai tashi ranar kiyama mayaudari da tuta yana yana zaba tuta tabun nan ma an ci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wani mutum mayaudari haka za a sa mai tuta a duwawun shi ranar lahira yana yawo da ita kowa ya gani a filin kiyama wannan tutan mayaudari wane ce wannan tutan mayaudariya ce wance haka za a tada su gaba ɗaya gaban Allah kowa ya taso da sunan shi da tutar shi tutan mai yaudariwa ne haka za su zo jama'a jama'a wa qala lahum khazanatuha masu tsaron wutan nan ai almuwakkaluna bin nari min almalaikati alwahidu khazin wanda ake cewa an tsa su sune wanda suke kulawa da wuta daga cikin mala'iku wanda guda ɗaya shine ake ce mai khazin shine khazanatuha alam yatikum rusulun minkum manzanni ba su zo muku bane daga cikin ku ba a samu masu sako da za su gaya muku ba hadhal istifham litaqri wat tawbih wannan saboda a ba su tsoro ne a tabbatar musu da magana kuma a zarge su haqqat kalimatul adab haka kalma azaba ta sauka ay wajabatil azabu lil kafirin haka azaba ta wajaba ga kafirai Allah ka tsare mu wasiqal ladina taqaw haka nan za a taho da waɗanda su kuma suka yi imani ay saqatil malaikatu bi lutfin su ka waɗannan za a taro su ana lallashinsu kun ga bambancin waɗannan da wannan tun daga nan ko waɗancan za a koro su da tsanani ana koro su kama ana koro shanu wanda ya tsaya ya ci duka su ko mumine ana tausasa musu ana cewa ku biyo ta nan ku biyo ta nan ku biyo ta nan a hankali a hankali a taka a hankali a hankali kowa zai shiga wannan wuri ga wuraren da aka yi maku alkawari mun san ma yanzu daga nesa kuna jin kamshi ga kamshi nan yana bugowa za su ce suna ji da ce to wannan shine wurin da za a shiga kaɗan kenan inda ba dan Allah ya kaddara dan aljanna a lokacin ya ɗauki kamshin ba daga inda suka ji kamshin daɗin kamshin zai sa a mutu amma ina ana so sai an kai ciki a je a shiga cikin wannan wuri mai kamshi saboda haka za su ji daga nesa ana gaya masu bilutufin da tausasawa kai ba ma a ƙasa ba ma su waɗannan ana kora su kamar yadda ake kora shanu su ko waɗannan 'yan aljanna ina ai su akan abun hawa suke abun hawan ana sa shi yana tafiya sai tacce ne bainal kafi wan nuni yana tafiya a hankali yanzu ko a duniya ne a ce maka za a je a hau wani wuri da bisa waɗannan su za su taka su hau har gidan saman da kafafu misali waɗannan su ko elevator za su hau su hau lifta ko irin waccan escalator nan da za a hau kawai a tsaye su da kai ya tafi da kai ba bambanci to balle wancan wurin wuta fa za a kai su su ana kora su kaman shanu su kuma waɗannan an zo da wani abun hawa wanda yake da special abu ne in sun hau zai rika tafiya da su zu kaman yadda dai kake gani escalators su ne ko waɗannan masu tafiya mutum ya tsayewar shi kaita tafi ita haka ko to irin su haka ba za a tafi da su ana cewa ku biya hankali ba inda zai sauka da ku sai aljanna ma'amur ne shi ma umarnin shi ake yi saboda haka yana tashi yana tafiya su kawai ana tafiya jama'a jama'a sai gidan aljanna shine na aka ce alan najaib akan abun hawa suke tafiya wanda yake tafiya da control yana jan su a hankali ana tafiya babu babu tsoro kun gan su gashi nan ay alan najaib sune najaib alladhina taqaw rabbahum sune wanda suka ji tsoron ubangijin su ay ata'uhu wa lam yushriku bihi suka yi ma Allah biyayya ba su hada shi da kowa ba suka tsare abin da za aka ce su tsare ya fito ko saboda haka wa futihat abwabuha ay wal hal kun a wannan awal hal dama na ce maku wawun dinnan wawul hal ne ko za su tara a lokacin ma ita abwabul janna qad futihat listiqbalihim wato an bude kofofin aljannan dan ai maraba da su daga nesa su fara jin kamshi kofofin na bude ba wai sai sun kawo kofar ma su jira a bude ba ina an bude kofar tun kafin su karaso saboda haka kamshin yana bula masu daga nesa saboda tarbarsu saboda a gane darajarsu ga su akan abun hawa ba a ƙasa ba waɗancan kuma an koro su kamar yadda ake koro shanu wanda ya tsaya ya sha duka ai akwai bambanci alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'dahu za su ce mun gode ma Allah ai an jazalana wa'dahu bil janna muna gode ma Allah wanda ya zartar mana da alƙawarin nan nashi na samun aljanna wa awrathana al-arda sannan Allah ya hore mana wannan ƙasa ta aljanna ga shuke-shuke nan ko'ina muna gani ga ruwa nan ko'ina ga jin daɗi ga iska mai daɗi babu zafi babu sanyi ai al'ardul janna shine ƙasa aljanna wa suratul irthi nazarin ila qawlihi ta'ala fi wa'dihi lahum tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiya da suka faɗi wannan cewa aka gadar da mu saboda an gaya musu ne a ce wannan sigar da Allah ya ce wannan ita ce aljannan da muke gadar da ita ga bayin mu wanda ya kasance mai jin tsoron Allah domin in gado ne kaga ai baka iya yin wahala da ba kai ka sha wahala ka samu kayan da ka gada ba to amma sun yi imani sun yi aiki na kwarai ta dalilin wannan sai aka gadar da su aljanna ba dan aikin su ba sai dan falala da rahama Allah tabaraka wataala ina fata an gane akwai na harcan wajhul warth ay anna Allah ta'ala khalaqa likulli insanin manzilan fin nari wa akhar fil janna dalilin da yasa suka ce sun gada kuma na wani wurin shine saboda kowa Allah ya halitta mai gida a aljanna ya halitta mai gida a wuta an gane ko thumma hum yatawarasuna sannan sai a ci gado fa ahlul jannati ay yarithuna manazil ahlan nar alin nar su 'yan aljanna sai a gadan masu da gidajen 'yan wuta wato wanda suka shiga aljanna to wanda aka kai su wuta ba su da gidajen aljanna ba sai a ba 'yan aljanna ce ku hada da nasu su kuma idan aka kai su wuta su ma 'yan aljanna kenan ba suna da gida a can wuta ba sai a ce ma 'yan wuta ko kuma ku hada ko kuna so ko ba ku so ku hada da nasu kuma ku sha wahala haka za a yi ay fil jannati wa ahlun nar kun gani ko su kuma yan wuta yarithuna manazil ahlil jannati fin nar su kuma za su gaji wuraren gidan yan aljanna su kuma na wutan wanda basu shiga ba su kuma sai a ce to ku hada da su ya Allah ka tsare mu haka za a yi wannan shine abun nan din su ay hafina min hawlil arsh ay fa ni'ma ajrul amilin ko ay wannan fa natabawwa'u min aljannati haythu nasha ay nanzilu min haythu nasha Allah ya sa ga abun hawa ya dauko su suna sauka a aljannan kuma inda suka ga dama ko ina suke so dun nasu ne fa ne ma'ajarul amilin ma dalla da sakamakon wanda suka yi aiki a ce yau mutum ya yi aiki ba abin da aka biya shi da shi sai aljanna kai ma dalla da wannan sakamako hafi na min haulil arshi suna zagaye a yi mahudiƙina bil arshi sun lillike suna kewaye min kulli janibin ko ina suna kallo suna nan tsaye yusabbihuna bihamdi rabbihim suna tasbihi da goje ma ubangijinsu ay yaquluna subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi shi yasa ake so mutum ya yawaita wannan subhanallahi wa bihamdihi tun mutum yana nan wurin ranan da mutum bai yi tasbihin nan ba aka je lahira ya ga ana biyan masu tasbihin nan suna an san sakamako mutum sai ya yi gurin in shi ke da duniya gaba ɗaya a ba shi dama ya dawo duniya sakan ɗaya ya ce subhanallahi wa bihamdihi wallahi zai bada in shi ke da duk duniya da abinda ke cikin duniya aka ce to yanzu ka bada ita kawai ka dawo a baka dama ka dawo duniya ka ce subhanallahi wa bihamdihi so ɗaya ka koma wallahi mutum zai yarda ya bada sai gashi zuga dama nan kuma ba a amfani da dama sai ranar da dama ta kucce lokacin fatal awan dama ta sulle kuma sannan kuma wafatatin nadama nadama ita ma ta sulle ko kuma a ce haza awanuki fahduri ya nadama ko a ce yanzu lokacin ki yayi sai ki zo nadama mutum ya fashe da kuka lokacin da ba amfanin kuka tunda ba dawowa zai ba saboda haka wannan shine masu hankali su su tsaya su lura da waɗannan abubuwa saboda haka su za su yi tasbihi ya na subhanallahi wa bihamdihi wa qudiya bainahum bil haqqi za a yi hukunci tsakanin bayi da gaskiya ay wa qadallahu ay bi ma'ana hakama baina jami'il khalaiqi bil adli Allah zai yi hukunci tsakanin halittu gaba ɗaya da adalci wa qila alhamdulillahi rabbil alamin sannan bayan haka nan mala'iku ay wa qalatil mala'ikatu wal mu'minun mala'iku da muminai za su haɗu a lokacin gaba ɗaya da sauti guda da zajalun wahid za ka ji sauti iri guda ɗaya zai fito a lokaci guda sai a ce alhamdulillahi rabbil alamin da bayin Allah da mala'iku wannan istikrarar li ahalil jannati fil janna wa ahalun nari fil na saboda a tabbatar ‘yan aljanna sun tabbata a cikin ‘yan aljanna ‘yan wuta ma sun tabbata a cikin wuta saboda haka sai mala'iku su ce alhamdulillahi rabbil alamin an gama kowa ya san matsayinsa sau da haka tun yau ne mutum zai zaɓi shi a lokacin da za a je can a ina mutum yake so ya zama tun shi zai zaɓa makan shi sau da haka an ce abin nan ba ne an riga an shiryar da mu abin nan ba wanda ya zama allah tabaraka wa ta'ala ya ba da hanya biyu wannan famani wannan ne masu abin nan ba ne ma na'am wa dai na hunne ji dai banda wannan cikin shamsfa wa shamsfa fa amma man eh subhanallah ya aya yake na eh a ba nan ba wannan ba qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha shi nake so kawai abin nan ba kada aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha wanda ya tsada ran nan yayin da za a yi ta bunƙasa ta zama rai ta kirki kada aflaha ya rabauta wa kada khaba man dasaha wanda ko ya wulakantar da ran shi bai kalli darajar ta ba ya wulakanta ta ya turbude ta cikin kaskanci da wulakanci ya tabi da muka zo cikin wancan littafin ulul himma inda rijal da aka zo aka ce kada aflaha man zakkaha sai aka ce menene mutum zai yi ran nan nashi ta ɗaukaka ta zama mai daraja aka ce abu biyar zai yi na ɗaya aka ce neman ilimi iya rayuwar mutum ta neman ƙalallahu ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma fahimahu salafu huma mi Allah ya ce mi manzon Allah ya ce menene magabata suka fahimta akan wannan magana mutum bai sa ranar bari ba sai dai mutuwa ta taka masa burki shi yasa kullum muke nuna wa mutum mahimmancin mutum ya zama ya ware ma kanshi ko da awa biyu ce a sati mutum yana zuwa majalisar ilimi ko ya zama kana koyarwa ko kana zuwa ka saurara kai ma amma ba cewa ne dole sai ka zo nan ba mutum ya tafi duk inda ya ga dama amma dai yana da matukar mahimmanci in dai ana so rai ya yaru to sai an mai haka yake gyaruwa sabon manzon Allah haka suka yi mutum ko tafiya zai yi sai ya samu abokin shi wanda zai wakilce shi a majalisan karatu ya ce zan yi tafiya in na dawo abinda aka yi zan zo in tambaye ka ya ce an gama kuma yana dawowa ya sauke kayan shi a gidan shi abinda zai fara zuwa ya tambaya ke na ya bashi labarin abinda aka yi bayan bayan wannan shi ne na ɗaya daga cikin hanyar da mutum yana so ran shi ta ɗaukaka kuma wannan sheikh hussein yakub da ya kawo abubuwa guda shida ya ce duk mutumin da ya riƙe abubuwan nan guda shida a rayuwar shi to da izinin Allah ba zai wulakanta ba a duniya ba zai wulakanta ba a lahira ai dukan suna da alaka da karatun nan domin farko cewa yayi na farko mutum ya zama karanci zai haddace aya goma kullum ko kuma ya karanta aya goma karanci kullum rana sai ka karanta su duk rikicin da za a yi ya zama karanci ka karanta aya goma ta alkur'ani kullum rana komin hada-hadar da za ka shiga haka muke na biyu ya ce ka yi ƙoƙari ka rika zama bayan an yi sallah asuba kai zauna wannan zaman da kake yi na lokacin ayi sallah asuba ka zauna baka je ko ina ba abin da ya zaunar da kai sai dan bauta zuwa ga Allah shi ma wani ginshiki ne a rayuwar mutum biyu kenan na uku magariba bayan sallar i- zuwa isha'i ya zama na ko kullum koko lokaci in baka samun kullum ya zama kana ware wani lokaci da kake zama a cikin masallaci ba abin da ya zaunar da kai sanda saboda Allah daga magariba zuwa har ai sallar isha'i uku kenan sannan ya ce ka riƙa yin askar na safe da na marece ya zama kullun da safe askar ko na safe da marecen nan bayan sallar asuba shine na farko in ya abu ne ba- nan wannan kuma na yamma bayan sallar lasar to da ka in za ka yi wannan wannan ba wa wannan ba bukuratan wa asila kenan da safe da marece sannan na biyar ya ce na biyar shine ka zama kana yin koda raka'a biyu ne karanci cikin dare kada ka kwanta tun daga farkon dare har ƙarshen dare wani ma har sai rana ta bullo bai tashi ba balle ya samu koda raka'a biyu yayi cikin dare wannan mutumin da yake kasa yin karanci raka'a biyu a cikin dare to ya hana kanshi alkhairi mai yawa to da annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin abin da yace suna daga daraja shine yace mutun salatul nawm mutun salatul rajulu fi nawmi wan nasu niyam mutun ya zama yana ba- sallah da daddare lokacin mutane na bacci ko da karanci raka'a biyu ne to na shida shine yace ya zama na mutum yana zuwa majalisa ilimi yana zama ana cewa Allah ya ce manzon Allah ya ce tare da shi ko da a sati so biyu ne waɗannan su ne abu shida wanda shi wannan malamin ya kawo shi ko wancan da ya kawo taskiyatun nafsi yanda rai zai bunƙasa duk wannan guda da na faɗin nan gaba ɗayan su shidan na ƙarƙashin wancan ɗayan su ya ce neman ilimi na biyu ya ce shi ne mutum ya zama yana iya sadaukar da kanshi saboda addinin nan yana yin wasu abubuwa ba dan kanshi ba sai dan al'umman musulmai su amfana yana kira yana da'awa yana kira yana sadaukar da kanshi don gudun kada mutum ya je lahira ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya tambaye shi ya ce wace gudunmawa ka bayar dan addinin nan ya ɗaga kamar yadda sahabbai na suka sadaukar da kansu don su ga addinin nan ya isa da ni da kai mi muka yi wannan shine na biyu na uku gudun wannan duniya az-zahada fi duniya mutum kada ya rungumi duniyan nan ya nuna ita ce gaban shi in ya same ta gaba ɗaya shi bai da matsala in bai same ta ba shine matsala gaba ɗaya wannan zai sa ran shi ya daga sai na hudu al-khushu'u fi salah mutum ya rika yin sallah ta gaske sallar da mutum in ya shiga cikin masallaci da shi da jikin shi da zuciyar shi da tunanin shi duka suna cikin masallaci sabanin sallar da muke yi mutum ya shiga masallaci jikin ne a ciki zuciyar na waje tana ci gaba da hidimarta har mutumin da zuciyar shi ta shigo masallaci ne zai shigo a masallacin a buga mai waya ya katse ta ya katsa sallan ya fita ya ansa waya na biyar at-tawakkul ala Allah mutum ya dogara ga Allah dogaro na gaskiya mutum ya gane ya sallama ma Allah tabaraka wa ta'ala in mutum yayi wannan yace tawakkalin nan shi kuma ba zai yiwu ba sai ka san abu uku na farko ka san sunayen Allah da sifofinsa na biyu ka gamsu da Allah ya fi ma kowa na uku ka san matsayinka na bawa baka da komi baka da kowa sai in Allah ya tsaya ma idan Allah ya kyale ka in duk duniyan nan suka tsaya ma aikin banza ne kai karan kanka baka iya tsayuwa da kanka sai in Allah ya tsaya ma in ya ga dama yanzu ya sa ka kuka ka dinga kuka kenan duk duniyan nan ba wanda ya sai hana ka kuka sai ya ga dama in ya sa ka murna kuma ba mai innahu huwa adhaka wa abaka ke sa dariya ke sa kuka innahu huwa amata wa ahya ke kashewa ke rayawa duk in ba shi bane duk wanda ya ma wannan ko ya ce da su karkariya ne aro ne in ba ga dama ba zai ba to in ka san wannan da sifofin shi zaka iya dogara gare shi kuma saboda haka sai ka hada zaka dogara gare shi amma sai ka san sifofin nan guda uku ka san sunayen shi da sifofinsa yana gaba da komi yana gaba da kowa yana kamar yadda ne bayani jiya ka san matsayinka na bawa ka san matsayinsa na rabbu duk abin da kake gani aro aka baka nisbiyat ne ana jingina ma abu ne a ce naka ne ana ce ma naka ne Kafi- kana mutuwa sunanka ma ya canza duk mutumin da ya mutu an daina kiran sunan shi da za a ce a miƙo sai dai a ce miƙo ta ku zura shi ku wanke ta ku sa mata ka tashi daga certificate ɗinka ko kai professor ne ba a ƙara ce maka ku miƙo professor ku miƙo emirato ku miƙo doctor ku miƙo wa duk gaba ɗaya da ka mutu sunanka ya ƙari kuma wannan certificate din sun zama na banza in baka da certificate din da aka baka na ka iya karanta Qur'ani duk sauran nan ka basu anan ba mai ƙara ce ma doctor gawa sunanka za a ce kawo ta miƙo ta ku miƙo shi ko ku miƙo ta in an gane mace da mace ce in ka zo sallan baka gane namiji bane ko mace ce ba aka ce kai sai kai mata sigar ta'anis Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' mudkhalaha waghsilha bil ma'i wath thalj wal barad wa naqqiha min adh-dhunubi wal khataaya kama yunqqa ath-thawb al abyad min ad-danas wajaziha bil hasanati ihsanan wa bis sayyiati afwan wa ghufrana ta koma mace kowa sunan nan nashi ya ɓace lokacin ba a ce Allahumma gafirli professor Allahumma gafirli ka an gama gaba ɗaya sunan ka ita gawa kowa ya shirya kafin wannan ranar daga nan shi kenan to in ka san wannan shine zaka dogara ga Allah ka kyale komi ka kyale kowa kuma ka shirya wajen shirin duk wanda ya san zai haɗu da Allah to yayi shirin ansar da zai bayar in ya tambaye wanda duk ya san zai tsaya gaban shi to ya ji tsoron ranar da zai tsayu a gaban nan nashi fa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa dole wanda ya ji tsoron tsayuwa gaban Allah to sai ya tanaji tanajin farko ya hana ran shi abin da take so yayi abin da Allah yake so saboda haka abin nan ne innal hawana minal hawa quliba ismuhu fa idha hawaita faqad laqita hawana yace hawa asalin an samo hawa ne daga bin son rai lokacin da duk kai son ranka ka gamu da hawan ka gamu da wulakanci sai ya zo ka bi son ranka to ka yi hawa hawan daga hawa ne wulakanci ya taso ne daga hawa to duk inda kai hawa laƙita hawanan ka gamu da wulakanci Allah ka tsare mu sau da haka haka za a yi sau da haka mala'iku za su yi wannan auƙalatil mala'ika wal muminuna su ne za su ce ma'anar ayat بعد الفراغ من الحكم على أهل الموقف bayan an gama hukunci akan mutanen da suka tsayi wannan fili na alkiyama an gama komi wadhalika bi an hakama ta'ala fihim bihasabi amalihim Allah zai mabayi hukunci gurgurdan aikin su fawaffa kullu amilin bi amalihi min kufrin wa mu'asin wato mutum kowa zai hadu da aikin sa da ya aikata na kafirci ne da sabo au imanin wa ta'a koko wanda suka yi imani suka yi biyayya qala ta'ala mukhbiran an masiril fariqain sai Allah ya ba mu labari akan makoman duka bangarorin guda biyu yace wasiqal ladina kafaru haka za a koro waɗanda suka kafirta ay saqathumul malaikatu bi shiddatin wa unfin malaiku za su koro su da tsanani da wahala da duka li'annahum la yuriduna adh-dhahaba domin sun ga wuta kowa na nokewa a baya habba malan sai duka kawai a ce za ku ki zuwa wutan ne bayan kun san dama an gaya maku sai rididim kawai sai bugu kuma je dole su koma su tafi ba maganan sauki don duk wanda ya ga wutan nan sai ya noki yayi ba zai je ba a ce wane kai ai ko zaka ci duk sai duka gaggam gaggam gaggam gaggam mala'ikun nan ba sassautawa dama jira suke sun riga sun yi fushi da fushin Allah sau da aka jira suke a koro su da ƙarfin tsiya ila jahannama zumaran ai jama'at za su taho suna jama'a gashi nan hada bayanu tawfiyati kullu nafsin amalaha wannan shine bayani na cewa za a saka ma kowace rai da aikin da ta yi fa yusaqul ladina kafaru ila nar za a kora waɗanda suka kafirta zuwa wuta ba dole kuma kumutun sai ya je ko yana so ko baya so walladina amanu ila aljinan wanda kuma suka yi imani za a taho da su su kuma zuwa aljanna cikin sauki a ce ga abin hawa nan ku hau ku tafi cikin natsuwa zumar in an ce zumar jam'u zumra shine jum kaman zulma ne kaman jam'i ne wannan abun nan ne wa zulma wa gurfa wa gurfa wa gurafun duka wannan ma'aunin su ne na sarf wa hiya jama'atun ba'da jama'a shine za a koro jama'a bayan jama'a qala sha'ir wa tara an-nasa ila manzilihi zumran tantabuhu ba'da zumra yace zaka ga mutane zuwa masaukin su kowa ya taho zuwa masaukin sa jama'a wannan jama'a na biyo da wannan wannan jama'a na biye da wannan wannan jama'a na kwafe ma wannan ga sunan jama'a jama'a kaza koro su a tafi kowa zai ya tafi wa lafzu zumra da aka ce zumra din nan mushtaqqun ne min az-zumr ai alladhi huwa saut an ciro shi ne asali daga sauti ne kula a ji sauti idil ghalibu fil jama'a an yakuna laha saut domin galibi aka taho da jama'a da yawa ko shiru suka yi sai kaji alamar motsin kafafun su saboda sun taho da yawa wa qawluhu ta'ala hatta idza ja'uha futihat abwabuha har lokacin da suka zo wutan kofan wutan za su tarar da ita malam arife to yanzu za a bude id kanat mughliqa domin ita wuta a kukkulle take ka abwabis sujun kaman asalin kofofin kurkuku ne ka taba zuwa kurkuku ga kofofin shi duk abu bude duk sadda zaka wuce kurkuku yana garkame ne sai in an kawo waɗanda za a sa a buɗe su a garkame kuma to haka can ma wuta ai kurkuku ne kamar yadda ka san baka ganin kofar kurkuku a buɗe kai ta wucewa tana buɗe to haka wuta kullun kofar ta a rufe take domin waɗanda za a sauka masu laifi za a sauke a ciki haka za a tarar da kofofin na mughlika ka abuwa bis sujud kamar kofofin kurkuku la tufattahu indal maji'i bis sujana ba a buɗe ta sai illa indal maji'i bis sujana sai lokacin da aka zo da waɗanda za a sa kurkuku sannan a buɗe ko ba haka bane za a gaya masu ne suna zuwa suna get din da bindigogi ana zuwa za a shiga musamman in laifin mutum ya kai laifi sai an sanyo masu chains daga can a ɗaure hannuwan shi da kafafunsa komi da komi don a gane laifin da za a kawo har sai an sanar da su ku shirya fa sosai za a kamo wasu criminals za a zo da su yau cikin kurkukunku saboda haka ku shirya kuna da kayan aiki sosai su ce tabbas akwai a gyaggyara kaga sun gyaggyara damara in motar nan ta zo da bindigoginsu su fara dirowa sannan a buɗe gate din kuma su tare ta baya da ta gaba saboda za a sa criminals a ciki ga su da sarƙoƙi a kafafu da hannuwa to haka wuta take haka za a yi an kawo su wa qala lahum khazanatuha a lokacin nan masu tsaron wutan za su ce masu qabala alwusul ilaiha muwabbikhina lahum kafin su shiga wutan suna zargin su za su ce masu alam yatikum rusulun aminkum yatluna alaikum ayati rabbikum yanzu manzanni ba su zo maku bane wai ku da kuka zo ga ku a daddaure za ku shiga wuta menene ku ba mu labari manzanni ba su zo bane su kai muku gargadi kar ku bari ku zo wannan gidan ai almubayyana lakum alhuda wanda suke bayyana maku shiriya min ad-dalal daga bata wal haqq min al-batil gaskiya da ƙarya ba su zo ba wa ma yuhibbu rabbukum min al-aqaidi da abinda ubangijin ku yake so na aqidoji wal aqwali da maganganu wal a'mali was sifati wal zawat duka waɗannan da da sifofi da zatin bai maku bayani bane wa ma yukrahu min zalika da abinda ba a so ku aikata ba a gaya maku ba wa yad'ukum ila fi'lil mahabbi kuma basu gaya maku ku aikata abinda Allah yake so ba litanju saboda ku tsira wa tarkil makarihi ku bar abinda ba a so litanju saboda ku rabauta wa tas'adu ku zama kuma ɗan aljanna ba gaya maku ba fa ajabu qa'ilina za su bada amsa suna cewa bala ai suna cewa ai ja'adna sun zo mana billadhi qultum duk abinda kuka faɗin nan sun zo mana da shi walakin haqqat kalimatul azabi alal kafirin kawai matsalan shine kalmar azaba ta tabbata kan kafirai wa nahnu minhum mu ko muna cikin su da kansu za su fadi ce mu ko muna cikin kafiran nan dama yan wuta ne yan wuta kafirai ne ko mu muna cikin su fa wajaba lana al azab saboda haka mun cancanci azaba kawai mun sani ba wani abu kawai ba yadda za a yi sai dai hakuri ko a ce to shikenan ku tafi ko ku yi hakuri ko ka ku yi hakuri ma duk daya ku tafi kawai haka za a ce masu akwai na har guda biyu na ɗaya da na biyu alkhazana jam'u khazin kasadana wasadin masu tsaro kamar wanda ake sa su masu hidiman kaza masu tsaro al-istifamun lit-taqri ma at-tawbih wa taqri shine wannan sun tambaye su ne dan a tabbatar da zargi wa inda idan taqulu lahum al-mala'ika anan ne mala'iku za su juya su ce masu udkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha to yanzu ga ta nan ga kofofin nan an bude maku ku shiga kawai ga kurkuku na yanzu sai a sa masu masu bude sai a bude kawai a buɗe gate ɗin nan gashi nan wangame mai a ce kawai ku shiga kawai ko ga kofa nan buɗe kawai ku shiga kuma kun san in kun shiga kun shiga kenan ba ranar fita fa bisa ai wannan tamu na ai jahannama masawal mutakabbirin lalle wutar jahannama tamu na a ce nan ne wurin zaman masu girman kai haka za a ce masu ai qabuha ma'awa ai al mutakabbirin fi jahannama min ma'awa kai makowa ta muni wannan makoma ta masu girman kai a cikin wuta tamu nana qala wahabin wani wahabin ya ce taqbaluhum zabaniya bi maqami ku ji maganar da nake gaya muku a lokacin da za a shiga wutan nan idan aka zo bakin kofar nan la haula wala quwwata illa billah waɗannan mala'ikun zabaniyawa su za su tarbi 'yan wutan nan da gudumomi a hannunsu min hadidin fayadfa'unahum bi maqamihim su rika sa guduman nan suna rarrabka masa saboda su shiga cikin wuta fa innahum la fa innahu la yaqa fi duf'ati al-awwal bi adadi rabi'ati wa mudar yace bugun farko idan mala'ika ya sa mala'ikan nan guduman nan ya mangaza ma mutane to kabilan abun nan kamar yanzu a ce maka da Kano da wani gari ne mai bi ma Kano girma na maiduguri naija ko to kamar yanzu a ce maka da garin kano da garin naija in su suka fi girman kada mai gardama ko ma dai ina ne ai ko kaduna aka ce ko bata da girma a ce ma duka daya a ce kamar mutanen kaduna gaba daya in mala'ikan nan yayi duka sai sun fada cikin wutan nan gaba daya shi kada ya ishe mu to su can kabila ce rabi'a da mudar din wasu manya-manyan kabila ne na larabawa sai aka ce idan mala'ika ya daga duka ɗaya ya mangaza shi cikin jama'an nan yan wuta to jama'an da za su fada da ya duka ɗaya nan sai sun yi kaman yawan kabilan rabi'a ko kuma mudar kada wasu su ji mun ce kano su ɗauka ko aibanta su muke dan yawan ne muke amfani kada mutum ya ce ko su muke so ko mu ce su ba, ba haka muke nufi ba muna nufin garin da ya fi yawa wanda aka san su da yawan jama'a to shi ake so a kwatanta a ce idan kabilan da aka kwada nan masu yawa ne su an san su ne a lokacin su kabiloli ne na raba masu yawa tun ana so a faɗi jam'in masu yawa sai a ce kabilan rabi'a ko a ce mudar saboda an san su da yawan kabila su sun sun fi mutane yawa to shine nan muka bada misali kama a ɗauki ƙabilan mutanen da garin da ya fi mutane da yawa a ce to kwatankwacin duka ɗaya na mala'ika in ya maki mutane da wannan guduman don ya banga za su shiga wutan nan gaba ɗaya to kaman yawan wata jiha da tafi jawan jama'a guda ɗaya haka zai yi kaman ƙabila guda biyu a wuri ɗaya duka ɗaya haka zai masu su faɗa gaba ɗaya kun gan shi nan gashi nan ku duba na har ɗin ku gani haka za a yi in yayi duka fa innahum la yaqa fi duf'atil ula ku duba tashin farko in yayi dukan nan da an gaza mutane ciki za a samu bi adadi rabi'a wa mudar qala ta'ala wa lahum maqami'u min hadid haka nan za a hada su mala'ikun nan za su shiga su yi ta dukan su da wasu gudumomi irin na wuta na karfe guduman mala'ikan nan guda daya idan aka tara aljanu da mutane gaba ɗayan su ba su iya daga guduman nan guda daya wanda mala'ika ɗaya ke rike da ita a tara aljanu da mutane gaba ɗaya su daga guduman ba za ta dagu ba shi ko yana saɓe da ita yana dukan mutane ga kuma chains a hannunsa ya sharɓa ma mutane ita ya nannaɗe su sannan ba haka nan ya wurga cikin wuta haka za a yi ya Allah ka tsare mu haka za a yi masu wa qawluhu ta'ala wasiqal ladina taqaw rabbahum haka za a taho da waɗanda su kuma suka ji tsoron Allah su kuma ilal jannati su kuma zuwa ga aljanna wa sauƙuhum su nasu huwa sauƙun naja'ib su ba a ƙasa ba ne ba korawa ne irin na shanu ba suna kan abubuwan hawa ne wanda za su hau allati yarkabunaha wanda za su hau suna tafiya fa huwa suqu lutfin wa takrimin ila aljannati daris salami zumra zumra su kam za a tahiyar da su ne zuwa aljanna ɗin nan tafiya ce irin ta girmamawa da jin daɗi ana tausasa masu suna tafiya zuwa gidan aminci su kuma jama'a jama'a aljihad wannan zumratul jihad za ka ga tawagan masu jihadi wa zumratul sadaqati ga jama'an wanda suka shahara wajen sadaka wa zumratul ulama ga kuma tawagan malamai su ma za su taho wa zumratul salawat ga kuma jama'an wanda suka shahara wajen sallah su ma ga sunan duka sun taho wannan tawaga kowane daga inda zai inda yafi karfi nan zai fito haka za a taho da su jama'a jama'a hatta ga sunan dai ba iyakarsu ba aka ce ga masu azumi nan ga masu kaza ga masu jama'an kaza ga masu jama'an kaza shi yasa bai karasa ba da yawa da yawa za su taho saboda kada littafin ya girma hatta idza ja'uha har lokacin da suka iso wajen aljannan nan waqad kun gani wa qad futtihat abwabuha min qibali istiqbalihim almu'azzizina makramina wato mu'azzizina mukramina saboda za a zo an bude kofai gaba ɗaya suna jin kamshi daga nesa saboda sun zo suna wanda ake darajantawa ana karrama su faƙala lahum khazanatuha sai masu tsaron su ko su ce masu salamun alaikum amincin Allah ya tabbata gare su ba bambanci da waɗancan tibtum kukan kun ji daɗi ai tabat arwahukum bi a'malikum at-tayyiba muna yi maku murna yau kukan rayukan su za ku ji daɗi saboda ayyukan da kuka aikata masu kyau fa taba maqamakum fi daris salam saboda haka madalla da wurin zaman ku a wannan gida na aminci fa ni'mat tahiyatu ay hayyau biha ma dalla da wannan gaisuwa wadda za a gaisar da 'yan aljanna maƙabila ta'anibin saɓanin ta zargi da aka yi wa taubihin azzabaniya li ahlin nar saɓanin zargi da zargi da aka yi da zabaniyawa suka yi ma 'yan wuta ai ya bambanta da wannan wa qawluhu lahum fadkhuluha za a ce ku shiga ciki ai aljanna ku shiga aljanna haula ai hala kauni quludukum muqaddaran lakum fiha sannan kuma an kaddara maku kuma za ku zauna ciki har abada ba shigar ba ba za ku fita ba kun shiga kenan har abada saboda haka maganan za a dawwaman ciki ma yafi a shiga aljannan dadi haka za a ce masu faƙalu ba da dukulihim aljanna wa nuzulihim fi qusuriha yan aljanna za su ce bayan sun shiga aljanna sun ga irin dingima dingiman gidajen da aka yi masu a ciki sai su ce alhamdulillah kai godiya ta tabbata ga Allah allazi sadaqana wa'adahu wanda ya mana wannan ya cika mana alƙawarinsa ya nuna qaulahu suna nufin magana Allah da aka ce tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiyya wancan ninka ita ce aljannan nan wanda muka ce za mu gadar da bayinmu masu jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala dama kuma ai kun san dai maudu'in suran ya ce za a samu takawa ne da imani su za su bada aljanna in mutum bai same su ba yayi shirka da sabo kuma sai ya nufi gidan wuta kamar yadda gashi nan gani saboda haka waɗannan sune abin da za a yi suku ahalin nari wa tsardihim ilan nari bil khizi za a kora su yan wuta in za a kora su su tafi wuta ana kora su ne su kam da wulakanci da tozarta wal hawan da kaskanci kama yaf'alu bil asara kama yanda ake kamo mutane wajen yaki wal kharijina an sultan ko wanda suka yi shugaba tawaye kaman wanda suka ce za su yi juyin mulki ana girmama su wasuqu ahlil jannati suqu marakibihim suko yan yan aljanna ba su ake korowa ba sai dai a jawo dabbobin da suka hau sama abin hawan su ila daris salami zuwa gidan aminci innahum la yadhhabu bihim illa rakibina wa shattana ma baina sauqaini su kan yan aljanna ba a tafiya da su aljanna a ce su taka kasa ina sun wuce taka kasa Allah ya ba su matsayin da ba za su taka kasa ba yan aljanna bayan an gama komi sai dai a kawo abun hawa a ce a kwashe su zuwa aljanna su ko waɗannan an kora su kaman shanu ya ce kai ko ai da ji kasa akwai bambanci wajen tafiyan nan ga waɗannan ana ja a ƙasa ana gwaggwabza masu gudumomi sannan a kai kofin ai masu maka guda gari guda ya faɗa ina za ka kwatanta su da 'yan aljanna da suna kan abun hawa ana jan abun hawan a hankali ana tafiya da su akwai bambanci na biyar ƙara na wal jumhur futtihat ai bi tashdid yace futtihat bi ta'ifil ula wa thaniya duka yace futtihat haka ya masu ya karanta su su wathaniya nabiyun dika wa qara hafsun bit takhfif yace futihat wal waw fi qawlihi wa futihat wawul hal wawul ne na hal wato alhali za a tarar da ita abu da ita ko wancan na wanda aka ce za a ce a kora su ila ila jahannama zumaran da ce wannan wannan su aka ce hatta idza ja'uha futihat ba ba wawun ba a ce wa futihat ba saboda su sai sun zo kofa za a bude dan kasu ji sauki Allah ka tsare mu kurkuku ba a bude shi kafin a kawo wanda za a sa cikin kurkuku wal jumla haliya fi mahalli nasabin Allah ka tsare mu wa qawluhu ta'ala aka ce wa awrathana al da haka zamu gadar da muka gadar masu da al-ardul janna wato kasan aljanna suka ce an mana wannan kyauta na tabawwa minha haythu nasha muna juyawa inda muka gan ainan zulumin ha haythu nuridun nuzul muna sauka duk inda muka ga dama wa hiya qawluhum وأورثنا الأرض إشارة إلى أنهم أي ورثوها من أبويهم آدم وحواء wai da suka ce an gadar da su dinnan lalle ne an gadar da su domin sun gaji inda aka ciro babanmu da mamanmu Hawwa annabi Adam da Hawwa yanzu an koma an gaji wannan wuri an koma iz kana lahum qabla nuzulihim ay minha domin su dinnan sun zama tasu ce da can ciki suke wato a ciki ka bani a saukar da su wa qawluhu fa ni'ma ajrul amilin ma dalla da ladan masu aiki ai aljanna ma dalla a ce wanda ya aiki kuma a bashi aljanna wal muradu min al amal al iman wat taqwa fi dunya kun ganshi ko abinda ake nufi da aikin da suka yi dinnan suka samu wannan abu shine sun yi imani da taqwa a nan duniya bi ada'il fara'idi wajtinabin nawahi suka aikata abinda aka ce su yi Allah ya wajabta su aikata kaza sai suka aikata wajtinabin nawahi suka nisanci duk abinda aka hana su Allah ka samu daga cikin masu wannan tunani wanda za su samu wannan babban abu ta hanyar imanin nan da aiki da taqwa wa qawluhu ta'ala wa taral mala'ikata a wannan wurin ne zaka gani ya kai mai karatu mai gani ai ayyuhar ra'i zaka ga mala'iku hafina min haulil arshi sun kewaye ai mudiqina bi arshir rahman sun koma sun kewaye wato gadan mulki na mai rahama shine ai saririhi gadan mulki suna kewaye da wurin nan kowa suna ta kallo yusabbihuna bihamdi rabbihim suna tasbihi da gode ma ubangidansu ay qa'ilina subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wannan shi yasa yana daga cikin tasbihin da suka fi girma wanda ya kamata mutum ya rika yi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace duk mutumin da yace subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim a rana ya kai so ɗari to a ran nan babu wanda ya fi shi aikin alkhairi sai dai wanda ya yi kamar shi ko ya fi shi da yawa qala ta'ala wa halul jannati ai wannan qala ta'ala mukhbiran an nihayatil mawqifi Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce yana ba mu labari akan ƙarshen magana ta ƙare an yi hukunci yan aljanna sun tafi aljanna yan wuta sun tafi wuta wa qudiya bainahum bil haqq haka za a yi hukunci tsakanin mutane da gaskiya ai waqadallahu bainal khalaiqi bil adl haka Allah zai hukunci tsakanin halittarsa da adalci walam mastaqarra ahlun nari wa ahlul jannati yayin da yan wuta suka tabbata a wuta suka ji su sun gama yanzu kowa ya shigo yan aljanna kuma sun tabbata su ma a cikin aljannan su humidallahi alal istiqrari tam sai a gode ma Allah kowa sai ya gode ma Allah a lokacin nan kowa zai ce alhamdulillah kowa ya yadda an gama yan aljanna suna murna da nasu su kuma wancan ga azaba amma dole sun ce Allah sun gode ma Allah wal hukmul adil rahim saboda an yi ma kowa hukunci hukunci na adalci na jin kai wa qila alhamdulillahi rabbil alamin aka ce za a ce alhamdulillahi rabbil alamin a wannan lokaci za a faɗi wasu suka ce hamadatil mala'ikatu rabbaha mala'iku ne suka gode ma Allah dan a gaban su an yi hukunci an gama komi wa hamadahu ma'ahumul mu'minun haka nan su ma mu'mine za su haɗu da mala'iku gaba ɗaya su amsa lokaci ɗaya su gode ma Allah wa hum fi darin na'imil muqim suna cikin gida na dindindin wanda ba a fita ciki ya Allah ka sa muna daga cikin su ba dan halin mu ba akwai nahar namba na shida min innan za'ida li taqwiyatil kalam na hawa ma ja'ani min ahadin kamar mutum yace ba wani wanda ya zo min nan da aka yi magana aka ce hafina min haulil arshi aka ce daga ko ina kenan babu wanda ba dungurungum din su kenan ba wanda aka cire akwai na bakwai nan ba na bakwai qala qatada da aka ce waqila hamd waqila alhamdulillahi rabbil imamul qatada yake cewa fi hadhihi al-aya iftataha Allahu awwal al-khalqi bil hamdi wato a wannan aya idan aka kalla Allah tabaraka wa ta'ala ya fara bude abun wato abun nan din da farkon abun nan ba alhamdulillah fa qala alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala az-zulumati wan nur haka aka yi to kuma gashi nan wa khatama ta'ala sannan Allah ya kulle ta kuma bil hamdi ay fa qala wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin haka sura ta kare wato sura ta fara da alhamdu kuma ta kare da alhamdu ta fara da godiya ga Allah ta kuma rufe da godiya Allah al-iqtida'u bihi fa bada'a ay bil abdi qawluhu bil hamdi wa yahtumuhu bil hamdi saboda haka fa yabda'u ay bil abdi ay bi qawluhu ay bil hamdi wa yahtumuhu bil hamdi shi yasa ake so mutum in zai gama karatu ko zai fara karatu muka gaya mana can da muka karanta a ciki yace ana so lokacin da zaka fara karatu kace alhamdulillah sai kai wassalatu wassalamu ala rasulillah ka gama bayan an gama kuma kace alhamdulillah subhanakallah ka gama duk yanda zaka kulle ka fara da hamdu ka rufe da hamdu wannan shine babban abu kuma babu wata kalma da ta wuce wannan tunda yan aljanna suka shiga aljanna suka ce alhamdulillah aka ce da wannan za a jinjina ma Allah shi yasa ran nan muka ce wani daga cikin magabata abun hawan shi ya bace sai ya ce idan ya gane abun hawan nan Allah ya dawo mai da shi zai gode ma Allah da kalman da tafi kowace kalma wadda babu kamarta da aka dawo mai da abun hawan shi sai ya kama abun hawan sa ya hau ya ce alhamdulillah sai mutanen shi suka ce ka ce za ka faɗi kalman da tafi kowace kalma wajen ka gode ma Allah ya ce ita ce alhamdulillah ba kalman da tafi ta sai dai ai wata mai kama da ita ba ai wata wadda take gabaninta ba babu shi yasa surar da tafi girma a cikin alkur'ani suratul fatiha ce aka fara da alhamdulillahi rabbil alamin ita ce surar da in aka yi sallah ba a sa ta ba ba sallan ka fara kana yabo ka ce alhamdulillahi rabbil alamin kana jinjina ma Allah ka ƙara arrahmanir rahim maliki yawmiddin kana jinjinawa sannan kaje iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sannan ba haka nan sai kace ihdinas siratal mustaqim sai da ka jinjina ka jinjina ka jinjina sannan kuma ka nemi abin da kake so ka samu waɗannan su ne abin da za mu gani cikin wannan koko abin da sura ta karantar ga hidayatul ayat nan na farko shine bayanu ihanati ahlin nar an nuna mana a cikin wannan ayoyi zamu ga wulakanta yan wuta wulakantattu yanda aka wulakanta su bi sauqihim ala arjulihim bi unfin domin su za a kora su ne zuwa wuta a bisa kafafunsu da tsiya-tsiya ana tsananta musu wata anibin da zargi wata wabikin ana duka in mutum ya tsaya ci duka ai kaga akwai bambanci tsakanin yadda za a tafi da muminai su da za su tafi akan abun hawa ana lallashin abun hawan na biyu at-tandidi bil ikbari an ibadatillahi ta'ala ana mana gargadi mutum ya kiyaye yin girman kai wajen bautar Allah wa ibadihil mu'minina bihi da kuma mutum ya zama wato abun nan ba almuttaqina lahu wato kada mutum ya rika rena wato abun nan ba da yadda bayan Allah tabaraka wa ta'ala mu'mine suka yi aka jawo hankalinsu su kiyaye wannan da kuma masu takawa duk an mana bayanin yanda suke an mana bayani akan yanda wato waɗancan suke girman kai a gaya mana ba daidai ba ne mutum ya riƙa yi ko ya wulaƙanta bayan Allah muminai ko kuma masu taƙawa saboda haka girman kai musiba ce mutum ya zama yana abin nan ɗinsa zai hana shi alkhairin duniya da alkhairin lahira bayanu ikramin lahi ta'ala li auliya'ihi wato bayani akan yanda Allah yake karrama masoyansa idh yuhmaluna ala najaibi ai wannan domin ana ɗaukar su ne ranar lahira a kai su aljanna ba a kafa suke tafiya ba balle a koro su akan abun hawa rihaluha min zahabin ilal janna duka abun hawan da na takawan da sirdin da takawan duka da zinariya aka yi wa yulqawna fiha tahiyatan wa salaman sannan wa yulqawna fiha sannan za su gamu da a wurin suna tafiya ana gaida su ana yi musu sallama tahiyatu ihtiramin wa ikramin gaisuwa irin ta darajantawa da karramawa wa salamin da aminci wa salamu amanin min kulli makaruhin da kuma sallama irin ta aminci ko wanda yake aminun min kulli makaruhin wanda yake amintar da su daga duk wani abin ki ba wani abin da za su gani mara kyau bambanci kamar sama da ƙasa abu na hudu bayanu ne hayatul mawqif an bayyana mana ƙarshen al'amari ƙarshen tatale-tale an gama hisabi an gama komi an gama kowa ya tafi matsayinsa bistikrari ahalin nari min al-kufari wal fujjari finna shine za a ga an tabbatar da yan wuta daga cikin kafirai da watsatsun mutane za a tabbatar yanzu an gama sun shiga wuta sune masaukin su wastiqraru ahlil jannati ay min al-mu'minina al-atqiya al-abrar fil jannati daril abrar su kuma ga sunan 'yan aljanna Allah ka samu cikinsu waɗanda suke 'yan aljanna muminai masu jin tsoron Allah wanda suka kiyaye masu ɗa'a yanzu ga sunan sun tabbata aljanna gidan masu ɗa'a gidan masu aminci Allah ka samu ciki na biyar shi ne khatamu kullu amalin bilhamdi ana so kowane aiki aka yi a ce a rufe shi da alhamdulillah faqad ibtada Allahu al-khalqa bilhamdi Allah tabaaraka wa ta'ala ya fara halittarsa da alhamdu faqala alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala az-zulumati wan nur akai wannan magana wa khatama bilhamdi sannan yace ya rufe kuma da hamd qila alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma rabbana wa bihamdik wannan akwai na harko bilhamdi a mun gama wannan سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربنا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا ربنا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعنزلهم مقعد المقرب عندك يوم القيامة إلهنا ومولانا إله كل شيء لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا نقض ضمائرنا وهذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة هدنا وتوفنا وانت راض عنا وحشرنا في زمرة نبينا وتات لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة, شربة هنيئة مريئة لا نزم بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك اللهم ربنا لا تبدحنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إيسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا وبارك الله لي ولكم